kuɗi wani aikin gwamnati za ya samu kuɗi haka ne ko wani noma za yi wani kasuwanci wani wani kiyo za yi hanyoyi dai ga suna saboda haka kowace hanya daga cikin waɗannan hanyoyi nema Allah ce subhanahu wataala wa annahu kuma cewa lalle Allah mai girma lam ya'murhum bai hore su ba bi ikhraji jami'i ma fi aidihim da su fitar da dukkanin abin da yake cikin hannuwansu ba bal atabi min Allah ta'ala ya zo da kalmar min mimma addalatu wadda take nuni ala tab'ib abu sasashi assalamu alaikum cewa cikin dukiyarka kadan za ka tsakura ka bada cikin jika ka dauki kadago ka bada kaga ai kadan ne ce ba sashi daga ciki kadan ba da yawa ba zakka ba da take ta wajibi haka za ka yi cikin jikka za ka ɗauki ƙaragu kaga in dai ba ka kai marowaci ba a cikin jikka Allah ce ka bayar da ƙaragu ai za ka iya badawa ka ba da dala biyar kaga ba ba wahala muna fahimta ko cikin miliyan ɗaya a ce ka ba da jikka ashirin da biyar kaga ba su da yawa in dai ba ka kai marowaci ba a ce ma Allah ya ce ga abin da za ka fitarwa ka ba bayan Allah jika 25 da sai mutum ya kai marwaci da ka Allah ta'ala bai ce ku bada duka ba bai ce in kun samu ba kuma ku bada kuma ni za na ba ku wasu ba a'a saboda ya san dan adam yana da jaraba kuɗi yana son kuɗi yanzu Allah ta'ala sai ya ce to kaɗan takura ka bada saura kuma naka ne ka biya bukatunka idan ka yi noma ka samu tiya ɗari uku za ka bada tiya nawa tiya talatin za ka badawa ka gani ɗari biyu da saba'in ɗin naka ne kaga Allah bai ce ka bada duka ba ta haza wannan mimma ya da ruhu yana daga cikin abin da yake jan hankalin mutane ilal infaq ya zuwa ciyarwa ya zuwa kashe kuɗi badawa don Allah subhanahu wataala saboda Allah bai ce ku bada duka ba wa mimma ya da ruhu aiban kuma daga cikin abin da yake kiran mutane ikhbaruhum ba su labari da Allah yi anna hadhihi nafaqat cewa lalle waɗannan ciyarwar da za su muddakaratun inda Allah an adana musu ita a wurin Allah subhanahu wataala inda ba gara ba gunda ba ya lalacewa abin muna fahimta ko kasuwanci ne wanda babu faduwa babu asara ciki ba da na sani kasuwanci da Allah in ka ba Allah riba za ka ci mai yawa sai ka yi dariyar da tun da kake baka taban irin ta ba sai ka yi farin cikin da tun da kake baka taban irin shi ba sai ka yi murna sai ka ci daɗin da tun da kake baka taba ji ba in ka ga adanawar da Allah ya yi maka ta abin da ka ɗauka ka bashi abin da baka taba gani da idanunka ba za ka gani abinda baka taba ji da kunnuwanka ba abinda zuciyarka ba ta taba yin tunani ba zaka gani a cikin gidan aljanna in dai ka bayar dan Allah subhanahu wataala to kaga wannan a ce in ka bada aje maka za a yi ranar alkiyama za ka ɗauka kaga yana daga cikin abin da ke jan hankalin ɗan adam ya ce bari ya bada ko to saboda haka Allah ta'ala da hanyoyin da za ya bi da mu domin mu ɗauki dukiyoyinmu mu kashe dan shi Allah subhanahu wataala ya bi wannan hanyar da mu babu abin da rage gare mu sai mu bi fi yawmin a cikin ranar da la tufidu fihi almu'awadat musanyoyi musanya tsakanin kuɗi da kaya ba ta da amfani bilbai ta hanyar cinaki wa nahwihi ko makamancin shi ranar alkiyama babu wannan a ranar da babu kodala babu kudiran nan ba saifa ba naira ba dala ba riyal ba naira ba dirham ba dinari babu komiran nan sai aikin da kai wanda ka riga ka baro a duniya to shine ran nan zaka amfana da shi saboda ranan nan ba kasuwanci ranan ba sai da komi in kullun yini kake kasuwa ko ka kwana cikin ta to ran nan tsaye za kai gaban Allah in kullum wurin aiki kake zuwa wata a biya ka ran nan za ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala in kullum gona kake yi ni to yi ni gona ya ƙare in cikin dabbobinka kake kullum safa da marice in gona kifi gare ka in mami ke gare ka na neman kuɗi to ran nan ya ƙare za ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala shikenan aiki ya riga ya kare yanzu abin da aka aikata a duniya ne za a girba duk wanda ya shuka alkhairi to zai girba alkhairi ranar alkiyama duk wanda ya aikata sharri kuma abin da zai girba kenan sharri Allah ya kiyaye mu wala tabarruat kyaututtuka ma ran nan ba su da wani amfani ina abin kyautan ma bale kai babu abin kyauta kai da ka tashi tsirara ba wando ba riga ba ka da aljihun da za ka sa kuɗi kuma kuɗi ka daɗe cikin ƙasa ka zama ƙasa ka zama ƙasa sannan Allah ya ce ka tashi to ina za ka tashi da su dama da aka tashi binne ka ba abin ne ka da su ba saraka rana alkiyama ba wanda za ka ma kyauta tun kayan wannan ranar ta zo ranar da ba kuɗin da za ka yin kyauta ko ba abin yin kyauta din to ka yi ƙoƙari ka ciyar da dukiyarka wala shafa'atu haka ma ceto ran nan ba ta da amfani hanyoyi alhurmomi da ake yi shine ceto to kai amfani da alhurmarka da girmanka da matsayinka da darajarka a hana wani azaba a kare wani daga azaba a hidda shi daga cikin azaba tun kayan wannan rana ta zo to kai abin da zaka kai fa kullu adin yaqul kowane mutum a wannan rana cewa yake ma qaddamtu li hayati abinda na gabatar da shi domin rayuwata kowa abin da yake faɗa kenan to tun kafin wannan rana ta zo ya kamata mutum ya shirya mata wannan aya ta yi kama da aya ta ƙarshe ko ta ƙarshen ƙarshen suratul munafiquna wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin tana kama da ita ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun gabanin mutuwa ta zo ma ɗayan ku idan ki cewa Allah dan saurara mana ƙara mana lokaci domin in yi sadaka domin in zamanto daga cikin bayi na kwarai tun kafin ranar nan ta zo Allah subhanahu wataala ce to kowa ya shirya batan qatu al asbab kulluha idan wannan rana ta zo gaba ɗaya sabubba dai suna kakkacewa gaba ɗaya duk wata hanya da kake bi ka samu kuɗi ta yanki duk wata hanya da kake neman ka samu alhurma da ita ta kace duk wani matsayi da ake amfani da shi domin a hiddo ka daga bala'in da ka shiga ya kare duk komi wal amru yawma idhil lillah sha'ani ran ya zaman to na Allah ne kawai dama can nashi ne to ran nan zai gwada maka yaya sha'anin Allah yake na Allah wanda buɗe bakinka ma baka isa kai ba sai Allah ya ce buɗe bakinka ka rufe ka yi kum ya yi wari ya yi ɗai da abin da za yi sai dai sai Allah ya baka dama sannan ka yi magana to tun kafin wannan rana ta zo mutum ya shirya mutum ya bari ma Allah subhanahu wataala ruwa abin da Allah ya ce ya ɗauka ibada duk sabubba gaba dai za su yankewa wane dan wane ne wane kanan wane ne duk sun kare illa al-asbabul muta'alliqa sai dai sabubba waɗanda suke alaƙa bi fatin lahi daban Allah subhanahu wata'ala wal imani bihi da kuma imani da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce wa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahu yawma idhin wala yatasaalun idan kai busa a cikin kaho a wannan rana to babu dangane babu zumunci wannan rana ba wane dan wane wane kanan wane wane jikan wane wane makusancin wane di ya kare wala yatasaalun kuma mutane ba za su tambayi junan su ba ma kuma mutane ba za su yi kamun kawa da junan su ba sai sai in Allah ya bada izini ai kamun kafar da waɗanda Allah ya bada izini ai kamun kafar da su amma dai kai ka ce bari in kama kafa da wani baka da incin wannan ranan saboda haka duk sabubba gaba ɗaya saboda haka mutum ya rike ya lazumci bin Allah subhanahu wataala mutum ya lazumci imani da Allah subhanahu wataala wannan shi kadai ne abin da zai amfani ka ranar alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a duk wanda asalin shi ya jinkiri da shi ko kuma aikin shi ya jinkiri da shi to asalin shi ba zai amfane shi ba man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu duk wanda ya jinkirtar da aiki to shi kenan ya makan shi ya cuci kanshi ya kwari kanshi shi ya makan shi asara dan kana dan wane kana jikan wane kana tattaba kunnan wane makusancin wane dan uwan wane to wannan ba zai amfane ka ba ranar alkiyama matukar dai baka yi aiki ba aiki shine babban sinadari wanda zai cece ka ranar alkiyama shine babban rahama Allah subhanahu wataala da Allah zai lullube ka da ita wanda sakamakon haka zaka samu gidan aljanna yawma la yanfa'u malun wala banun a cikin ranar da kuri ba su da amfani da za ka tashi da kudi ranar alkiyama ba abin da za ka sayi da su saboda ba abin saidawa nila alkiyama ne kowa yana nan duk wanda Allah ya halitta ya rayu yana nan wurin to ba fiyawa taron nan babu randunan da aka zagaye mutane da su suna shan ruwa ba hilin wazin kasa bane ba hilin kokowa bane ba hilin kwalla bane babu komi ba kayan saidawa ba wani mai dabino a gefe yana saidawa can kuma wani mai tsire can ga mai balangu abubuwa ga sunan ga mai shayi can da lifton ka ga ka ce bari ka dan kurba kanka yayi zafi babu wannan ba komai ne saidawa ko da zaka tashi da kuɗin ma ba abin da zaka sayi da su wala banun haka ma yaya ba za su yi amfani ba sai in Allah ya ce su yi amfanin su da kansu ba za su amfane ka ba sai Allah ya ba su izini yaya za su yi amfani amma bayan ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa mana Allah bi kalbin sari, sai dai wanda ya je ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya kyakkyawa, zuciya ko batatta babu shirka babu kafirci babu munafici a cikinta. Zuciya ce mai da'a ga Allah, mai da'a ga manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam zuciya ce mai bin Allah da ma'aiki. zuciya ce wadda ta san girma Allah da girma annabi da girman Qur'ani da girma addinin musulunci zuciya ce wadda ba ta wasa da addinin Allah subhanahu wataala zuciya ce da bata rike kowa ba sai Allah da annabi ita ce zuciya ko batatta lafiyayyar zuciya wadda Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya je ma Allah da ita idda rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya je ma Allah mahalicin shi da zuciya ko batatta kaga Allah ya tabbatar da zuciya Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to irin abinda Annabi Ibrahim ya yake so kai ma kai Allah ya ce qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده irin abin da ake so ka rike tauhidi ka rike sanin Allah subhanahu wataala ka rabu da shirka ka rabu da mushrikai ka rabu da arna ka rike Allah da manzon shi ka bauta ma Allah ka tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala ka yi biyayya ga manzon Allah ka tsarkake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka girmama abin da Allah ya ce ka girmama ka girmama abin da manzon Allah ya ce ka girmama wannan shi ake ce ma mi lafiyayyen zuciya da haka zuciya take kubuta to ranan nan ba abin da zai amfane ka sai kyakkyawan zuciya da ke gare ka Allah subhanahu wataala ya ba mu zuciya mai kyau Allah ya ce wa ma amwalukum kudin ku basu kasance ba wala auladukum ƴaƴan ku ma basu kasance ba billati tuqarribukum indana cewa su ne za su kawo ku kusa gare mu ba ba kudinka za su kai ka dan kana da kudi ba misali dan kana mai kudi Allah ya baka kudi a duniya ka samu girma to in baka yi aikin Allah ba wannan kudin sun nisantar da kai da Allah kanka ga a duniya ma Allah ya baka girma to lahira ma a'a baka da matsayin komai wurin Allah baka cikin bayan Allah na kwarai dan Allah ya baka kudi ci ya baka suwai to in ya baka su duniya ba komai bane wurin Allah kakka yi tunanin tunda ya baka duniya lahira ma haka za ya baka sai idan ka sadaukar da kuɗin da Allah ya baka a wurin yin da'a ga Allah baka ma Allah ruwa baka ganin bayan Allah gajiye suna da tsananin bukata ka kyale su ko kaɗan ba za ka yi taimaka musu ba baka iya ganin addinin musulunci yana da bukata ka kisa kuɗinka a ciki muna ganewa ko to in baka yi haka ba kuɗinka ba za su amfani ka ba ranar alkiyama kuma ba za su kai ka kusa ga Allah ba haka ma ƴaƴanka dan kana da ƴaƴa kana da ɗiya da yawa ai addini ya ce a abin nan ai haihuwa da yawa manzo Allah zai alfari kana ta haihuwa ɗiyan baka ba su tarbiyya ta kwarai ba ka ba su horo na kwarai ba ruwanka da karatunsu ba ruwanka da samun horo na kwarai su rayu mutanen kirki su amfani addinin musulunci haka kawai kake ka zubar da su in ka zo ma waye shigo gida waye bai shigo ba wake kwana gida ba ruwanka kuma ka ce annabi zai alfahari da irin waɗannan 'ya'yan kai baka ba su horo na kwarai ba baka kula da su ba baka sanya masu san Allah ba san annabin Allah san alqur'ani a cikin zukatansu ba yaya ne zaka samu albarkar su ranar alkiyama irin waɗannan yaya ba za su kai ka kusa ga Allah ba amma in ka bar waladan salihan yad'u lahu to shikenan in ka samar da ɗa na kwarai wanda yake maka addu'a to an gama idan ka samu irin waɗannan yaya ɗin masu nagarta na kwarai to za su amfani ka ranar alkiyama domin bayan mutuwa kama suna ta ma addu'a suna ta ma istighfari suna ta roƙa ma Allah gafara sai kana cikin aljanna kana jin daɗi sai mala'iku su zo su ce ma an sauya maka wani wuri dan a nuna ma muhimmancin haihuwa ɗaya na kwarai waɗanda kuma ka ɗora su bisa tabarki na kwarai ka ce saboda ni a ce saboda istighfarin da iyanka suke ma a duniya ka tashi daga nan an ce ka ƙara yin gaba kaga ɗaya sun amfani ka domin sun yi abin da ya amfani ka a rayuwa to Allah ta'ala ya ce in dai ba haka nan bane dan an baka ɗiya da yawa dan an baka kuɗi da yawa ba shine zai kawo ka kusa ga Allah subhanahu wataala ba Allah ya ce illa man amana sai dai wanda ya bada gaskiya ga Allah tunda Allah ya bashi kuɗi to yana ɗauka kuɗin ya ba Allah subhanahu wataala Allah ya bashi yaya ya sadaukar da yayan wurin aikin Allah subhanahu wataala wa amila saliha kuma ya aikata aiki na kwarai ya kiyaye sallah yana yin ta yadda ya kamata ya kiyaye azumi yana yadda ya kamata ya kiyaye zakka yana yi in Allah ya bashi dama yana zuwa ya bauta ma Allah da umara ya bauta ma Allah da aikin hajji ba yana ta ya bane dan a ce shi ma bane ya ce mutane da yawa suna zuwa umara dan a ce bane ma yana can ko da ce wata uku sai ya je ba da lada wanda ba ta kiran mutane yaya ka san wani lokaci yayi ya ka je an kamme da umara kamar zuwa Kano Kano in za ka Kano ga yamma mutane Kano za ka dama ba ibada ba ce neman duniya ne amma umara ba wannan shirman da ita kana yi kana bata ladarka kana ta yawon banza shi wani ma bai damu dan ya je umara ya dawo bai samu lada bai damu saboda ya je ya gano kasashen larabawa kwana da kwanaki ya sha AC AC nan garin ma ba akwai shi ba wani bai damu ba ko roƙo Allah baya Allah ya karɓo marar shi abin da ya damu dai yana zuwa da lokaci lokaci duk shekara yana shiga uku ko hudu shi ya damu an san da haka nan ai da ka nemi wani bayan yana umara haka yake so dama yana ibadar ne dan aji to kuma ana ta gai ba shikenan ba ranar alkiyama sai haɗu da mutanen da yake so su gaya mashi su biya shi ladar da Allah ke badawa in suna iyawa to saboda haka aiki na kwarai shine wanda za ka yi dan Allah dai ibadar da za ka yi dan Allah kakka waiwayi kowa kakka tsaya jiran yaban kowa ko sakamako wurin kowa sai wurin Allah subhanahu wataala to Allah ya ce fa ulaika masu irin waɗannan halaye na kwarai imani da aiki mai kyau lahum jazaa'u dhayfi su suke da sakamakon linkawa su ne waɗanda Allah zai linka musu ayyukansu shi ma bi ma'amilu Allah ya ce saboda sun yi aiki wa hum kuma su fil ghurfati aminun sun tabbata a cikin aminci a cikin manya-manyan ɗakunan aljanna wa ma tuqaddimu li anfusikum kuma Allah ta'ala yace da abinda kuka gabatar da shi dan kanku min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah subhanahu wataala huwa khaira shine mafi alheri wa azama ajra kuma shine mafi girman lada kuma qala ta'ala sanna Allah subhanahu wataala yace wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune masu zalunci وذلك لأن الله خلقهم لعبادته دوما الله تعالى يا هلجي su dan su bauta mashi warzaqahum kuma Allah ya ba su arziki wa atahum Allah ya ba su lafiya Allah ya kawo ka duniya da baka nan Allah ya baka arziki bayan ka girma kuma Allah ya baka lafiya ya baka zaman lafiya ya baka kwanciyar hankali me ya kamata kai shikenan amma sai mutum shedan ya zo ya hure mai kunnuwa kaga mutum yana kyamar addini da masu addini yana kyamar wurin da ake rayar da addinin musulunci ba shi in kuma ya zo to haka zai zo waye zanna kawai saboda baya da aiki bare zo maganin zaman banza bare je saurari wa'azi maganin zaman banza amma akwai wani aiki zai tahe shi kai asara manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam dai inda kuka gana wa'azi ku tsaya ku saurara wurin kiyo ne imanin ka kake kiyo kana ciyar da imanin ka ne duk inda ka gana wa'azi ka tsaya ka saurara domin imanin ka ya karu domin wata rana ba za ka ji ba kana cikin kabari shikenan in ma kana son wa'azin to shikenan ba za ka ƙara jin shi ba in ma ba ka son shi abin da kake so shedanci kake yi to ba za ka ƙara ji ba dai an an kashe ka shikenan an tsaye da jinka an tsaye da sauraron ka ba za ka ji komi ba kafin wannan rana ya kamata ka saba ma kanka da wannan rana kana cikin kabari ba Allah ta'ala zai tarbanya ma da ka fani kullum za a riɓa nyama a linka ma ijin kana kwance cikin kabari liyasta'inu bi zalika Allah ya halice su Allah ya ba su arziki Allah ya ba su lafiya domin su nemi taimako da wannan ala ta'ati a bisa biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to abinda Allah ya maka na ni'imar duniya Allah ya maka ne dan ka nemi taimako da wannan abin abu sami bin Allah me kake so a duniya kuma Allah ya baka kwanciyar hankali baka da matsalar tuwo baka da matsalar ruwa baka da matsalar sutura baka da matsalar gurin zama to me ya kamata kai ai sai ka dage kawai kai ta zabga karatun Qur'ani kai ta zabga neman ilimi shikenan Allah duk wata wala ta duniya Allah ya dauke maka amma dan adam bai cika dawowa wurin Allah ba sai ya shiga uku ya bi ya buga ya buga ya rasa yadda za a yi sai a dawo wurin Allah shi kenan Allah subhanahu wataala so yake kai imani kai aiki mai kyau kana so ba ba ka so ba domin duk wanda ya rasa yadda za ya zo makaranta to ba ya san karatun kenan yana makaranta aka ce mai ga wata haraka to in wai tashi ba ya kara dawowa to Allah yana son lokacin da kake da lafiya kana da wadata ka ba da lokaci kamar yadda ka ba duniyar ka lokaci to ka ba Allah lokaci ka tsaya ka saurari addininka ko sati ne so daya kuma kar ka dauki abin wani abu mu je mu samu lada'a ka zanna domin ka ƙari da addininka ka san wannan abin hujja ce ba hujja ce ake tsaida maka sai Allah ya tambaye ka wannan abin da ka saurara ranar alkiyama in ma baka saurara ba sai Allah ya tambaye ka dami baka saurara ba kana cikin garin da ake karatu ana tunatarwa ana fadakarwa baka yi saka ce ma Allah ban ji ba Allah ce baka ji inda ake jin ba zaman ka kai ai garin ku ana ta yi ana ta fadakarwa ana tunatarwa ana tawa'izi me yasa baka je ka saurara ba in kuma ka saurara sai Allah ta'ala ya ce dan me baka yi aiki ba saboda haka kakka doki abin wani abin ta ne a samu lada a ka aje hankalinka kamar yadda kake aje hankalinka wurin kasuwancinka ka a cuce ka ka kware ka to kakka yarda ka zo wurin wa'azi shedan ya cuce ka shedan fa ko makaranta za ka hana kai ke in ka kiya kuma dai sai ya ɗebi rabin shi a cikin rayuwarka haka ya samu rabu ya ce ka je ka samu lada kawai sai ya hure ma kunne in ka je kakka aiki da abin da ka yama amma ka je ka samu lada shikenan duk wanda kaga ya zo makaranta ya ce bari dan ya samu lada ya ji to shedan ya hure mai dan shi shedan so yake ka bari in ka kiya kuma dai sai ya aza ka busa wata hanya mara kyau a makarantar mu ko masallaci ne ko sallah za ka yi ta farilla haka yake ana kai ke in ya rasa yadda za to sai ya sama wani wasu bashi wanda da in ka zo maimakon ka samu lada ɗari to sai ya rage shi ko ko tisa'in da tara ka samu ya ji daɗi in ka yi asarar lada ɗaya shedan daɗi yake shi to bari yana isa ka yi asarar ishirin ko talatin kai da ke son ɗari ka samu saba'in kaga ya ci riba kai ka yi asara da saboda haka in za ka wurin wa'azi makaranta ka je da niyan ƙaruwa kake nema so kake ka san abin da baka sani ba ko kuma an tunatar da kai abin da ka sani ka ƙara rikewa da kakkatar da neman lada kawai domin dama in ka zo din sai Allah ya baka lada saboda ka ya rage gare ka ka zo ka saurara domin mai domin yin aiki domin tunawa domin kuma rike abin da ake gaya maka da haka Allah ya yi mu ne domin mu yi masa biyayya ya ba mu komi na rayuwar duniya don mu yi masa biyayya ba inda Allah ya rage mu mu dai ne muka rage kanmu kamar yadda sai na rike cewa walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamam ban taba ganin aibi ba a cikin mutane ba kamar mutanen da suna iya cika kansu amma sun bar kansu ragagu kana yi zama kamuli cikakken mutum amma ka yarda in dai addini ne ka yarda kai ka rage amma duniya baka yarda ka rage a cikin ta ba to kace a baka gwaggwaba mai kabri mai yawa baka yarda addini a baka malalin kasar garin ku ba amma mai duniya ka yarda a baka malalin duniya ma gaba daya to wannan mutum bai sa abin da yake yi ba addini babu kamar shi addini ra'sul mali fastamsik bihi addini shine jarin kudin mutum jarin ka na kasuwanci shine addini kaga rayuwar duniya da ka zo wallahi ka zo kai kasuwa ne da kai da Allah duk abin da za ka yi kasuwanci kake kulla da kai da Allah kayan da za a baka su ne aljanna kana mika kudinka kana ba Allah shi kuma Allah yana aje maka sai ranar alkiyama in ka yi mai kyawu da Allah kai kasuwa to aljanna tana jiranka ita za a baka ita ce kayanka da ka sayi ga Allah in kuma ka kiya ka je kai kasuwa da kai da shaidan to jahannama na jiranka ka ɗauki kuɗi kana taba kana taba shaidan ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce to ga shaidan can shaidan ka ja shi mutunan ka ne ku tahi ka je ka gwada mai kayan da zaka saida mashi Allah ya kiyaye mu kharaju to sai mutane suka fita amma khalaqahumullahu la dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya halice su domin shi wa ashrafu billah mutane suka yi shirka da Allah subhanahu wataala ما لم ينزل به سلطانا abin da Allah subhanahu wataala bai saukar da wani dalili ko hujja da shi ba wasadu bi ni'amihi mutane suka nemi taimako da nemomin Allah alal kufr akan kafirce ma Allah wal fusuq akan fasikanci wal isyan da kuma saban Allah Allah ya baka lafiya bai makin kai amfani da ita wurin imani da Allah sai ka butulce ma Allah Allah yi ka musulmi maimakon ka yi amfani da neman musulunci da lafiyar da Allah ya baka a wurin biyayya da Allah sai ka yi fasikanci. Daga mutum ya zaɓi shaye-shaye wanda za su kusan mai da hankali ya zama mahaukaci, bai ma sa abin da ake ba. Ko kuma mutum ya bai ma mata, ya ta shagalin duniya da shi da matan banza, ya zaɓi fasikanci akan bin Allah subhanahu wa ta'ala. wanda akwai magana mai girma da shi da Allah subhanahu wataala falam yubqu lil adli mawdi'an saboda haka ba su bar wani wuri na adalci ba sun cika rayuwarsu gaba da mi da zalunci falihada domin haka ne hasara zulma Allah ta'ala ya takaita zalunci al mutlaqa fihi wanda aka saki a cikin su Allah ya takaita zalunci a cikin kafirai ce wal kafiruna humuz zalimuna Ma'ana kama Allah ya ce babu azzalimi kamar kafiri domin kafiri ya hana kanshi ya ba Allah subhanahu wataala hakin da Allah ya dora mishi ya bauta ma Allah ya kadaita Allah da ibada ya kiya ya je yana ta wasu abubuwa da basu dace ba Allah ya kiyaye mu to wannan shine abin da malam ya faɗa sai ya hakuri bari mu karanta wancan duk tafsiri ne wa za min lutfillahi bi ibadi wannan yana daga cikin jinkan Allah subhanahu wataala ga bayi an amarahum cewa Allah ya umarce su bi taqdimi shay'in mimma razaqahum Allah da gabatar da wani abu daga cikin abin da Allah ya azurta su min sadaqatin wajiba na sadaqar da take ta wajibi wa mustahabba da kuma sadaqar da take ta mustahabbi li yakuna lahum dukhran domin wannan ya zamanto ajiya ce gare su yanda ka san mutum na sayan hatsi ya sai dawa ya sai wake ya sai aya ya adana har lokacin da suka yi tsada ko ya hiddo ya sai da wanda wannan ba abu ne mai kyau ba sosai in ya dade in ya sa mutane cikin wahala ba ya da kyau to yadda ka san mutane na yi suna ajewa to kai ma kana ba Allah ajiya ne wa ajran muwaffara kuma domin ya zamanto lada ce cikakkiya gare su fi yawmin a cikin ranar da yahtaju fihi al'amiluna masu aiki suna da bukata a cikin shi ila mithqali dharratin min alkhair ya zuwa daidai da girman kwaye zarra na alkhairi a nan duniya ayyuka ga sunan birjik duka ne nan duk ba kai ranar alkiyama ranar alkiyama kana bukatar daidai da girman kwayar zarra na alheri dan aiki ko yaya aiki yanzu ayyuka na alkhairi suna nan masu ɗumbin lada sun yi karin miskal zarra amma ba mi kana zanne ba ka yi faɗin subhanallah ba ka faɗin la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ba ka yi faɗi la ilaha illallah ba ka iyawa allahumma salli ala muhammad wa ala ba ka iyawa wannan aikin da za ladar da za su tara ma wurin Allah sun fi duniya da za a auna su da duniya da bisa sikelin ranar alkiyama sai sun rinjaye duniya kaga sun ba maganar kwaye zarra bace to ranar lahira kwaye zarra kana son ta alheri baka kiba wani aiki a nan duniya wanda aka yi kwaye zarra za a badawa a ce inda ma kana da shi ranar alkiyama ka ranar alkiyama ba za ka rena ba amma nan duniya da ranka da lafiyarka kare na ayyuka masu kyawu wala bai'un fihi sauraka a wannan rana babu ciniki a ciki wala yuftada al-insanu nafsahu da mutum zai sai da kanshi ya fansar da kanshi bi mil'il ardi zahaban da duniya cike da zinari haka duniya ko ko masallacin nan haka cika da zinariya to in kaga mutum ya talauce sai dai wani iko Allah a ce ma arzikinka ne cike da girman masallacin nan na zinariya ko kasuwanci ka bari in Allah ya yarda ba za ka yi talauci ba sai in Allah dai ya ga dama ya kawo karshen karewa kuɗinka masallacin nan a ce tun da ƙasa sama zinariya ce tariwa ga ɗan abu ɗan kaɗan ɗan ƙararren yadda za ka sa aljihu wani ma bai san kana tare da shi ba a ce miliyan ɗaya ka sau shi ɗan abu ne ba wanda ke ganin shi yana nan cikin aljihunka na zinariya kana yau da shi miliyan ɗaya wani ma ya yakan To ina ga kundime mai a ce ta kai girmanka, nawa za ta yi. To ka gani, mutum nawa zai cika masallacin nan tun daga ƙasa ya taɓo sama. ‘Yan ƙasa ma wajen mutum dubu biyu ke ɗaukan masallacin nan. ‘Yan abin nan, nan ƙasa kaɗai. To a ɗora wasu samansu, wasu samansu, wasu samansu, wasu samansu, sai an ɗora mutum nawa sannan a taɓo masallacin nan. a ce duk zinariya ce to Allah ta'ala ya ce dan adam rana alkiyama da zai ɗauki zinariya gaba ɗaya cike da duniya ya bada domin ya fanshi kanshi Allah subhanahu wataala ce da ba a karba ba li yaftadi bihi domin ya fanshi kanshi da wannan zinari din min azabi yawmil qiyama daga azabar rana alkiyama ma tuqbila minhu da ba a karba gare shi ba walam yanfa'u khalilun kuma babu wani masoyi da zai amfane shi wani badadai wani amini wanda ke gare ka ranar alkiyama ba zai amfani ka ba Allah ta'ala ma cewa ai zaka gudu daga barin shi yawma yafirru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani duk wani wanda yake kusa da kai guje mashi zaka yi wala sadiq ko kuma aboki wanda bai kai amini ba ba zai amfani ka ba la bi wajahatin ba zai amfane ka da matsayin da ke gare shi ba kamar yadda duniya yake amfani da matsayin shi kana da aboki ya san hukuma ya san ma'aikata ya san gwamnati da abin da aka maka marar daɗi yana iya zuwa ya magana a fasa yi maka in ma an ɗaure ka a sake ka in an kama ma ka yi magana a sake su rana alkiyama babu wannan ba wanda zai amfani da matsayin shi kafin Allah ya ce ya amfani da matsayin babu shi wala shafa'a ko kuma da ceto babu wani mutum ranar alkiyama da zai amfani da matsayin shi ya cece ka sai in Allah ya bashi wa huwa al-yawm alladhi kuma ita ranar alkiyama ita ce rana wadda yakhsaru al-mubtiluna fi yakhsaru al-mubtilun a cikin ta makaryata suke tabiya su yi asara mabannata waɗanda ba ka addinin Allah suke ba ranar alkiyama za su yi asara su faɗi ويخزل ويحصل الخزي على الظالمين sannan kuma wulakanci zai tabbata wannan rana akan waɗanda suka yi zalunci wa hum alladhina wada'u ash-shay'a sune mutanen da suka aje abu fi ghairi mawdihi ba cikin wurin shi ba mana sun dauke ibada sun kai ma wani Allah ko sun ba mutum ko sun ba aljani ko sun ba mala'ika ko sun ba gunki sune azzalimai wa tarakul wajiba min haqqillah sai suka bar wajibi daga haƙƙin Allah shine suka bar tauhidi suka je suka yi shirka da Allah wa haqqa ibadihi sa'annan kuma suka bar wajibi daga haƙƙin bayin Allah haƙƙin bayin Allah shine duk mai abu ka bashi abin shi duk wanda ya cancanci ka bashi ka bashi duk wanda aka baka kayan shi ka mika mashi duk wanda ba a baka ba to kakka bashi kuma wannan shine adalci tsakanin mu tsakanin mu da Allah kuma shine duk abin da yake hakkin Allah ne na bauta to kakka dauke shi ka kai ma wani Allah kakka dogara da kowa sai Allah kakka roki kowa sai Allah kakka ji tsoron kowa sai Allah da sauran nau'uka na ibada wa ta'addawul halala kuma zalimai sune waɗanda suka ketare halal bai ishe su ba ilal haram zuwa haram mutum da kaso shi mutum yana ya kaso shi yana samun kuɗin shi da ɗan ribon asirin shi da ɗan abin hawan shi da ɗan gidan shi kawai sai shiga wata haraka ta banza wata sai da kayan shisha ko kuma a gaya mai cewa wiwi tana ba da kuɗi yana yana ribon asirin shi yana in samun kuɗin shi kawai sai a ce ma ai inda inda ganja kake sai da yanzu ka yi kuɗi shikenan kawai sai mutum ya ba da sai da ganja sai sun taru sun taru sun taru sai asiri ya tonu da ɗan shagon shi kuma ga kuɗi sun samu ana ta mamaki dukiya ta girma amma shago yana nan ƙarami shi kuma yana can cikin daji yana taɓanna ana ta yawo da ƙwayoyi sai rada asiri ya toru shi kenan duk sai ya talauce gaba ɗaya har da wancan mai kyau ɗin gaba ɗaya sai ya ɓace da radda ya shiga hannu shi kenan wannan ya zo ya ce mai in ka ga wani sakin kaza ai ka samu wani abu a ba su a loko miliyan goma a bada shiru duk sai an kwakwale shi gaba ɗaya kuma a bar yanan ci gaba da wahala ka kana zaman lafiyar ka samu me na gaugawa manzo Allah ya ce ka bar gaugawan neman kuɗi domin gaugawa ba ta kawo samu zafin nema in ji bahaushe bai kawo samu manzo Allah ya ce kakka gana wa samun arziki ya hakuri to abin da Allah ya rubuta maka zaka samu kasuwa albarka gare ta aiki albarka gare shi da aikin da kake in dai ba haramun bane Allah subhanahu wataala bai ce ba a yin arziki a cikin shi ba malamin makaranta nawa yake mai arziki ko ba haka bane amma zahiri mutane gani suke nan ai ba a samu arziki ko wanda yace ba a samu to sai Allah ya hana shi Allah yana nan wurin zaton bawan shi inda kake zata Allah Allah yana nan duk aikin da kake in dai halaliya ne ka sa cikin ranka Allah yana aime da ka biloniya ka fi kowa arziki duniya ma wallahi sai Allah ya maka amma kana ta to muna nan dai muna yi kin ya za a yi ya za a yi maganin zaman sana'a fa ce maganin zaman banza ne ya za a yi ka taɓa ganin malam makaranta ya kuɗi shikenan sai Allah ya barka haka nan kuma Allah ne mai badawa ya hana maka duk wata hanya nan za ya barin ka kuma ka ce ba ai kuma Allah ya ce to ba ai saboda ba daidai bane kai hakuri da halaliyarka kamar tsallakawa zuwa ga haram wa zama anwa'i zulm mabi gilman nau'ukan zalunci al-kufru billah shine kafircewa ga Allah subhanahu wataala alladhi huwa mawdi'ul ibada ko alladhi huwa wad'ul ibada shine aza ibada allati yata'ayyanu an takuna lillah ibadar da ya zama wajibi ta zamanto dan Allah za a yi ta wa yasrifu al-kafiru ila makhluqin mithlihi to sai kafiri ya dauke ta ya kai ta zuwa ga wani maliki irin shi lokacin da ka dauke ibada baka ba Allah ita ba to ka kai ta ne zuwa ga wanda yake irin ka ne da kai da shi dukkan ku halittar Allah ne. To mi kai kenan ka kai aikin banza. Ya yi ka ne? Da za ka ɗauka ibada ka kai mashi. Bali haza kala ta'ala da haka Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai. Wa za min babil hasri wannan yana daga cikin baban takaicewa. Daga can ba irin wannan magana yayi ba ko? cewa can fali hada hasara al-kufr al-mutlaq fihi ko hasara zulma al-mutlaq fihi nan kuma yace hada min babil hasri wannan yana daga cikin baban takaicewa a cikin larabci yana daga cikin abin da ake takaita magana da shi shine bama'ir bamiri innakum antumuz zalimuna lalle ku ku kadai ne azzalimai babu wasu azzalimai wanda ba ku ba tsada masu Allah ce wal kafiruna hum kamar yadda yake cewa innama zaidun ghaniyun innama ita ma tana daga cikin mi innama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku kadai Allah ne shi kadai kaga an takaice bauta gawa da Allah subhanahu wataala to da innama da hum duka ana amfani da su wurin takaicewa yana daga cikin babi na takaicewa ay alladina thabata lahum adh-dhulmu tam wadanda zalunci cikakke tabbata gare su kama qala ta'ala kama inda Allah ya faɗa inna shirka la zulmun azim lalle shirka lalle zalunci ne wanda yake gungume man zalunci Allah ya kare mu daga gare shi to sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله تعالى يتي الله لا إله إلا هو الله تعالى شيني الله وان بابا أبن بوتانا قسكي سيدي شي كدي alhayyu Allah shine rayayye wanda bai mutuwa alqayyum Allah tsayayye ne kuma yana tsaye da halittar shi shi ya tsaye da kanshi kuma shi ke tsaye da mu la ta'khudhu sinatun wala nawm gengedi bai kama shi balle uban gengedi dada bacci gengedi wannan haka dan abin nan wanda da an ce kat sai ka tashi bai kama Allah ballantana uban dada wanda za a yi ta yi a ta jijjika ka kawai ka gaji ko ba haka ba a zuwa a ta jijjika ka ka kai babur ɗinka can kure ɗaki bacci ya kama ka a zo a ƙetara ka da shi duk baka sani ba a bude ɗaki duk baka sani ba wataƙila ma sai a yi ta bugun ɗakin kana ta barcinka ni ba kake ko wani kare ne ya shigo gidanka ko wata dabba ce ke cisgiran ɗakinka tawacinka sai sa ya tayi au sai kaga ya doke ma abin hawa kuma ya ma rufe ya sa wata sarka ya kulle ko da ka ji motsi ba za ka yi tashi ba bacci kenan uban gaba daya bai kama Allah subhanahu wataala lahu ma fis samawati wa ma fil ard dukkan abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai wanda muka sani da wanda bamu sani ba dukkan mulkin Allah ne halitta Allah ne kuma Allah ne yake juya yadda ya ga dama man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wanda za yi ceto wurin Allah ba da izinin Allah ba babu shi ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wataala ya san gaba ɗaya abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su da abin da ya wuce Allah ya san shi na rayuwar mu tun daga lokacin da kowa cikin mu ya zo duniya kai tun ma kayan ayi mu kai tun muna cikin cikin mahaifanmu duk abin da ya faru nan ciki duka Allah ya sani ba da kuma wanda da muka fito muna yan kanana ko uwayenmu ma ba su iya tunan shi sun mamanci shi Allah dai yana sane da shi yanzu aka ce kai bayanin rayuwar yarintarka ba ka iyawa daga ma balaga ka ba ka iyawa bari ana cikin hayaniya ta duniya wanda sai a yi sati karibin kwana uku ne matsaloli sun yawa tunani ya damu mutane wata sai karibin sati ne aiwa ne ina ga yau sati sati guda da aka mahaifa kwace yau wata daya duk abin da ya wuce kamance shi kawai abin da ke gaban ka kake kallo kawai abubuwa sun damu mutane masara da shinkafa da abin da duk sun damu mutane ina kai na rike abin da aka yi jiya to amfanin me za ya maka ka tare gaban ka kawai sai tunanin ya za ya samu kudin shinkafa kudin masara ya za a samu kudin abinci ya za a samu kudin ruwa kudin wuta duk shine gaban ka da abin da ya wuce ya wuce kawai matsaloli duk sun saba mai rike abubuwa yanzu wani sai juma'a ta zo ba shiri kawai ya mance da juma'a ce kawai sai ya ga mutane na taucewa ce wai lahiya mutane ke taucewa ko hankalin shi ba zai kawo ba wai lahiya mutane da motoci ke ta ce juma'a ce ce inna lillahi bai shirya ba wani ya yi wanka ya sa kaya ya ɗauko da duma shi zaya masallaci kuma sai ya shiga masallaci na kan salawat ya yi zanne ya yi zanne zanne zanne jira ya ce yau ladan laya bai zo ya kira sallah ba sai da wani ya ko ya ce laya kake na ya ce yau ba a sallah ne na ga ba wanda ya zo sai ni kadai ya ce ma ai juma'a ce kuma an manta su ma daga can miki ana nan zanne yana taurbi kuma sai da ya wanka kan sallah a zawar ko ba a mata wanka ai ko ba a sa mata kaya kuma ba a ɗauko mata tafi duk sai da ya ɗauko ya zo zanne ya ce ai mun dawo daga masallaci duk kiran sallar da ake da da karar motoci duk bai sani to wannan duniyar da muke ciki wannan rudanin kai rude mai raba mu da Allah subhanahu wataala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma ba su iya zagayewa da komi na sanin Allah subhanahu wataala sai dai da abin da Allah ya ga dama wasiya kursi wasu samawati wala kursiyin Allah ya yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai wala ya uduhu hifzuhu ba tsare su kuma ba ya gagaran Allah subhanahu wataala wa huwa al-aliyyul azim Allah subhanahu wataala kuma shine madaukaki mai girma malam yace akbara Allah subhanahu ko akbara sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bada labari anna hadhihi al-aya cewa wannan aya a'zamu ayatul qur'an ita ce mafi girma ayoyin al-qur'ani ayoyin alkur'ani ita tafi su girma me yasa limahtawat alai saboda abin da take dauke da shi min ma'anit tauhidi na ma'anonin tauhidi domin tauhidi shine babban ibada shine babba shine abin da in ka same shi ka samu addini in baka same shi ba kuma kaya asara wal azama kuma ayat tana dauke da ma'anoni na girman Allah wasati sifat da kuma yawan da yalwan siffofin Allah subhanahu wataala lil bari ta'ala ga Allah madaukakin sarki da farko fa akhbara Allah ya bada labari annahu Allah cewa lalle shine Allah alladhi lahu jami'u ma'ani al-uluhiyya wanda Allah shi yake da dukkan ma'anoni na uluhiyya gaba daya wa annahu kuma Allah bada labari cewa lalle shi la yastahiqqu al-uluhiyyata wal ubudiyyata illa huwa babu wanda ya dace da abauta mashi sai Allah subhanahu wataala fa uluhiyyatu ghairihi uluhiyya da bauta ga wani Allah wa ibadatu ghairihi bauta ma wani Allah batila ƙarya ce fata lokaci ne kawai Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq وأن ما تدعون من دونه هو الباطل Allah shi ne gaskiya wanda ake bauta mai da gaskiya, saboda Allah shi ya samar da kowa, shi ke ba kowa, duk wanda ka ga ya ce bari ya kama maka in ya baka Allah ne ya baka, shi sababi ne kawai. Ma shi ba yadda shi ma Allah ke ba shi, ka dan ya baka shi sabab ne kawai, dalili ne shi ne sanadin ka samu, amma mai badawa na gaskiya shi ne Allah ta'ala wa annahu alhayyu kuma Allah bada labari cewa Allah shine rayayye alladhi lahu jami'u ma'ani alhayati alkamila wanda Allah ta'ala yana da dukkan manonin rayuwa cikakkiya duk manonin rayuwa cikakka sun tabbata ga Allah min as-sam'i ka san raye yana bi yana ji to Allah yana da cikakken ji ba irin naka ba jin kadan kadan ne yanzu na abin da ake nan kare muke ji ba mu jin na waje wal basar da kuma maloni na gani duka Allah ta'ala yana da su Allah yana ganin komi kuma a lokaci daya ganin wani bai dauke ba Allah subhanahu wata'ala daga ganin wani tare yake ganin kowa tare yake jin kowa wal qudra kuma Allah ta'ala yana da iko yana da iyawa a lokaci ɗaya ba kamar kai bane kasan ɗan adam da ƙarfin shi da ya yi kwana shi kenan ƙarfin ya ƙare ko ba haka bane to Allah ba haka yake ba Allah kullun cikin ƙarfin shi yake wal irada da kuma nufi Allah kullun cikin nufi yake to duka waɗannan manoni ne na rayuwa mai rai yana da waɗannan abubuwan to da haka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala dan haka wannan suna yana daga cikin manya-manyan sunayen Allah alhayyu domin dukkan sunayen Allah gaba ɗaya suna buƙatar shi ba sai da rai ake komi ba duk wani abu da za a cewa kana da shi sai in kana da rai in ba kana da rai kuma ba shi kenan ba shi yasa da zaran ka mutu kudin ka sun tashi da gare ka sun zama nawa sun zama na magada haka da komi yanzu sai abin da aka dan taimaka maka a ce a taimaka mai ko Allah ya bashi ladai ku dan takura ku taimaka mai kayan ka ne kai ka sha wahala shekara hamsin kana wahala kansu amma da ka bingire shi kenan sai a ce to ya bai ma naka bane ta ce dai ku zan ki taimaka ma mahaifin kuwa kudin ka ne fa kai ka sha wahala tun ba yi su ba kake ta neman su amma kuma yanzu sun hita daga hannunka kana nan kwanta baka san me ake da su ba me aka yi da su na alkhairi me aka yi da su na sharri baka sani ba sai an ga dama a ce a yan maka yayin yanzu kuma sai wanda Allah ya marhama ko ko malam ya zo ya dan kwadaitar da su to shikenan mun ji malam mu diba mu gaji an diba Allah ya kiyaye wa ghairi hada wani ta daga cikin sifofin Allah was sifati dhatiya sannan kuma Allah ta'ala yana da dukkan ma'anoni na sifofi na zati mana alhayy din nan da ya kumshe su kama annal qayyuma kama yanda ka san suna alqayyum tadkhulu fihi jami'u sifati al-af'al dukkanin sifofi na aiki sun shiga a ciki لأنه القيوم الذي قام بنفسه دوما الله شيني mai yawan tsayuwar da ya tsayi da kanshi mu dukkan muna muna tsaye ne da Allah shi kuma Allah yana tsaye ne da kanshi mu kuma ba da Allah ba da ba mu nan samuwan mu saboda Allah yana nan tsayuwan mu saboda Allah na nan cin mu da shan mu neman kudin mu lafiyar mu zaman lafiyar mu arzikinmu saboda Allah yana nan ne. Wastagna kuma Allah ya wadatu an jami'i makhlukati daga dukkanin halittun shi gaba ɗaya. Allah babu abin da yake so gare mu. Da yace mai sallah ba dan yana son mai sallah bane, ya kare da sallah ba. Dan mu mu karu. Haka azumi, haka kyautata ma iyayi, haka kyautata ma makwabta dukkan Allah ba ya bukata. Ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allah shakiran alima ya Allah zai da azaba kun ya muku azaba ba wani abu ne irin na dan adam ba ya maka azaba ya huce haushi ba Allah bai huce haushi ba zai amfana bai ji dadin ya maka azaba kuma haka Allah in ya baka ka gode ba karuwa zai ba shi da ma Allah cikakken mahalici ne saboda ya ya wadata daga dukkan halittun shi gaba daya wa qama bi jami'il mawjudat kuma Allah tsaye yake da kulawa da dukkan abubuwan da suke samu a duniya Allah yana tsaye da su ba wajara da haka Allah ya samar da su wa abqaha kuma Allah ya bar su ga ya bar mu da rai ko kafin lokacin kowa cikin mu ya kuma wa madda kuma Allah ya taimake su bi jami'i ma tahtaju ilai da dukkanin abin da suke da bukata zuwa gare shi fi wujudiha a cikin samunsu wa baqaiha da wanzuwarsu duk abin da muke bukata Allah ya bamu shi tun ba mu zo duniya ba dama Allah ya shirya mu in mun zo duniya ga yadda za mu rayuwa ya shirya mu komi da cin ka da shan ka da duk gwargwadon abin da za ka ci da za ka sha da za ka sanyawa za ka zamnawa za ka riƙewa za ka hada-hadar da za ka duka Allah ya shirya maka kawai in ka zo abin da aka tsara ma ne za ka yi ta biya ya shirya maka komi Allah wa min kamali hayatihi yana daga cikin cikar rayuwar Allah wa qayyumiyatihi da kuma tsayuwar Allah subhanahu wataala annahu la ta'khudhuhu sinatun cewa gangadi ai nu'asun gangadi bai kama Allah subhanahu wataala da Allah ya gangadi shikenan kuma duniya ta kare ba ta kare tashi kuma sai sa Allah bai gengedi Allah shi ba halitta bane ba ma- ba maluki bane irin mu ba shi mahalicci ne wanda ta ko ina ya sha bamban da mu dan haka shi bacci bai kama shi wala dau da gengedi da bacci duk ba su kama Allah saboda mi saboda kamala Allah saboda cika Allah cika halitta kasancewa shi mahalicci ne cikakke shi yasa bai gingadi kuma baya kwana mu kuma saboda ba mu cika ba shi yasa yawa duk wanda ya kwana uku bai kwana ba to shikenan ka kira shi da majnuni kwana uku ba kai ba bacci ka ce kuma magani za ka yi tasha ba ka son kai bacci to shikenan lalle dai ka kira hauka kawai bayan wani lokaci hauka cewa za ka yi walantana ce ka shekara ba kai kwana ba Sai ka- sai ka yi mahaukata hauka ma mahaukata sai sun hika sauki domin kwakwalon ka gaba ɗaya zazzagewa za ki zarewa za kai gaba ɗaya kama an zare ma area shi kenan shi kuma Allah ta'ala saboda cikar shi tun bai yi mu ba tun bai yi kowa ba tun tun ba a yi tun ɗin ba Allah yana nan bai taba gangari ba bai taba kwana ba tun bai halicci kowa ba kuma aiki yake ta yi Allah bai taba zama haka nan ba li'anna sinata wan nauma domin gangari da bacci inna ma ya'ridani lil makhluq suna bijirowa ne ga mahluki alladhi ya tarihi dhaf wanda rauni yake samun shi in kai rauni dole ka huta wal ajiz wanda gajiyawa take kama shi walin hilal da kuma sakin jiki gaba ɗaya duka su kuikuice sai likita ya ce ba kana buƙatar ka huta kana buƙatar kullum ka samu hutu na awa goma kai ƙoƙari ka huta in ba haka ba matsalolinka kai ba ka da matsalar komi gajiya ce ta ma yawa kawai to kaga dan adam shine wannan yake samun shi wala ya ribani da bacci da gangadi ba su bujirowa lidil azamati wal kibriya ga Allah ma abucin girma da girma wal wal jalali da daukaka wa akhbara kuma Allah ya bada labari annahu maliku jami'i ma fis samawati wal ard cewa Allah ta'ala shine mamallakin dukkanin abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai naye ne wa kulluhum abidun lillahi dukkan su bayi ne na Allah mamaliku kuma mallakar Allah ne duk wanda yake cikin sama duk wanda yake cikin ƙasa to bayan Allah ne mallaka Allah ne la yakhruju ahadun minhum an hadha qawl cikin su babu wani wanda yake hita daga wannan matakin na cewa bawan Allah ne mallaka Allah ne Allah ta'ala ya ce in kullu man fis samawati wal ard babu wani wanda yake cikin sammai bakwai ko kasai bakwai illa ba ce atir rahmani abda sai ya je ma Allah yana bawa saboda kowa Allah ya ce kullun lahu qanitu dukkan kowa bawan Allah ne dukkan kowa mai duka ma Allah ne sai dai akwai wanda yake mai duka ma Allah dan ya samu lada shine mumini musulmi akwai wanda yake duka ma Allah subhanahu wataala ba dan yana so ba dole ya duka dole ya talauci dole ya kudi ko ba ya sosai ya yi su kasa ko wanda ba ya son kudi to kuma Allah ya ce dole sai ya yi shi kuma sai ya yi yana ta bada kuma suna tsayawa Allah ya ce haka za ka yi ba ka so ni kuma ina so ka yi sai ka yi shi akwai wanda ba ya son kudi akwai su cikin mutane sai dai ba su da yawa daga cikinsu akwai alhaji kantu ga nan fa hadal malik fa huwa al malik to Allah ta'ala shine mai mulki li jami'il mamalik ga dukkan ababan mallaka gaba daya wa huwa alladhi lahu sifatul mulki kuma Allah ta'ala shine wanda yake da siffar mulki wa tasarruf kuma Allah ta'ala shine yake da siffar jujjuya halitta shi was sultan kuma Allah ta'ala shi yake da siffata ta sarauta wal kibriya shi yake da sifa ta girma yasa Allah ta'ala ba ya san bawa mai girma mai nuna girma ba ya da kyau Allah a cikin hadisul qudsi yace al kibriya izari wal azamatu ridai awwa saboda haka Allah ta'ala innahu la yuhibbul mustakbiri Allah ta'ala ba ya san masu nuna girman kai ba ya so kana almajiri kana malami kana dan kasuwa kana dan siyasa kana sarki kakka nuna girman kai ka zamanto bawan Allah mai duka ma Allah subhanahu wataala wa min tamami mulkihi yana daga cikin mulkin Allah subhanahu wataala cikakke annahu la yashfa'u indahu ahadun cewa babu wani wanda yake ceto a wurin Allah illa bi izini sai da izinin shi cikan mulki shi yasa haka nan wa shi Allah baya da wani sama wanda za ya matsa mashi amma mai mulkin duniya da yadda ya kai mai mulki akwai mutane da yake jin nauyin su kuma talakawan shi ne in suka yi magana dole a saurara musu akwai wanda waya za su mashi shugaban kasa ne suna wani wuri cikin kasa mai nisa su kira shi ta waya ce sun ji an yi wani abu kaza ai mutanen da aka yi wannan mutanen su Allah a yi ma alkali magana ya sake su su kai tsaye za su mu shugaban kasa yana jin nauyin su to shi Allah baya da wannan saboda cikan mulkin shi kai kuma saboda mulkin ka bai cika ba talakawan ka ne fa karkashin ka suke su ma an ka ga dama kana ya kama su amma kuma mi duk in ka kama wani ko ka taba wani ko ka ce a tsangwama masu da sun yi magana sai ka ce to a bar magana to shi Allah baya da wannan sai dai shi ya ce kai ka tai kai kai ba ka isa ka ce ma Allah ai ba muna bayanta ko to Allah saboda haka nan ne fa kullul wujahai dukkan mutane masu fuska masu daraja wa shufa'i da dukkanin mutane masu ceto abidul lahu mamalik bayin Allah ne kuma Allah ya mallake su la yuqdimuna ala shafa'ati ala shafa'ati hatta ya'zana lahu ba za su iya tafiya su ceci wani mutum ba sai Allah ya masa izini muna ganewa ko sai Allah ta'ala ce qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba ɗaya na Allah domin ceto iri iri zai faru ranar alkiyama akwai babba akwai karami akwai na annabawa akwai na manzanni akwai na mala'iku akwai na malamai akwai na almajirai akwai na ɗiya iri iri ne Allah ya ce gaba ɗaya duka na Allah ne babu wani wanda zai yin gaban kanshi kawai ya je ya ceto sai in Allah ya bashi wallahu la ya'zanu li ahadin Allah ta'ala bai bada izini ga kowa an yi shafa ya ceto illa fi man irtaba sai dai a cikin wanda Allah ya yarda a cece shi wala yartabi kuma Allah ba zai yarda ba illa tauhiduhu sai dai tauhidin shi wattiba'a rusulihi kuma sai bin manzannin shi mana Allah ba zai yarda a ceci kowa ba sai wanda ya tauhidi sai wanda ya biyayya cikakkiya ga annabawa fa kullu man lam yattasib bi hadha dukkanin wanda bai siffantu da wannan ba ba tauhidi ba biyayya ga annabawa fa laysa lahu fi shafa'ati nasib to ba da rabon komai a cikin ceto ثم أخبر sannan Allah ya ba da labari an ilmi alwasi almuhit daga ilimin shi wanda yake mayalwaci kuma mai kewayewa wa annahu ya'lamu ma baina aydil khalaiq Allah ya san abin da ke gaban halitta gaba daya ma'ana abin da zai zo nan gaba duka Allah ya sani min al'umuri almustaqbala na al'amurra wadanda ake tinkara al'amuran da za su yanzu yanzu gobe ba mu san me za a yi ba rana ya ce yau wata mai kamawa sabo shekara ba abin da ba wanda ya san me za a yi sai Allah subhanahu wataala da abin da kaga ya faru dama Allah ya san shi kai ne baka sani ba allati wadda la nihayata laha babu karshe gare ta to Allah ya san ta wama khalfahum min al-umuri al-madiya haka ma abin da yake bayan mutane na lamurra waɗanda suka shuɗe allati wadda la hadda laha babu iyaka gare su to Allah subhanahu wataala ya san su kamar yadda muka bari da su duk abin da ya wuce Allah ya san shi wa annahu la takhfa alayhi khafiya kuma cewa Allah ta'ala babu wani abu da yake boyuwa a gare shi ya lamu kha'inatul ayuni Allah ya san zuciya mai cuta ko ijiya mai cuta cutar da ijiya take yi sai kallon wani abu wanda Allah ya hana ba wanda ya gani kuna zanne yan mata tsala tsala suka wuce kuma Allah ya ce ku rufe idanunku to shikenan da an gani sai a yi haka to wani yana nan ya yi haka yana kallon su kasa to Allah ta'ala yana kallon shi Mm. ko mala'iku sun rubuta sun rubuta wannan hararen da kai ba wanda ya san kai sun rubuta za su kai ma Allah subhanahu wataala dama Allah ya riga ya sani wa ma tukhfi sudur kai abinda ma zukata suke koyewa a cikin su Allah ya san shi sauraka ka kiyaye Allah wa annal khalqa kuma cewa halitta la yuhitu adun bi shay'in babu wani wanda yake kewayewa da wani abu min ilmin lahi na sanin Allah wa malumatihi da bayanan da Allah subhanahu wataala yake da su illa bima sha'a sai dai da abinda Allah ya so kawai za su zagayewa mina daga cikin su wa huwa ma atlahum alayhi shi da abinda Allah ta'ala ya sanar da su akan shi min al-umuri shar'iyyati wal qadariyya na lamuran da suke na shari'a da kuma lamura na kaddara ko ba haka ba sai Allah ya baka ilimin Qur'ani ya baka ilimin sunna ya baka ilimin tafsiri ya baka ilimin hadisi ya baka ilimin tarihi ya baka ilimin nahwu ya baka ilimin balaga da sarf ya baka ilimin usulul fiqh ya baka ilimin muka a wannan kadan ne daga cikin ilimin da ke ga Allah subhanahu wata'ala dan kadan ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ya baka ilimin kimiyya da fasaha ilimin tarihi ilimin sanin yanayin ƙasa ya baka shi ka kware da abin da ka bada haka yake zuwa daidai yadda ka bada shi Allah ne ya koyar da kai ilimin baturan nan duka duka koyarwa ce ta Allah ilimin Allah ne bature bai da komi kamar da kaga malami na addini bai da komi sai abin da Allah ya bashi to shi ma bature haka nan haka ba wani abu ne da bature ya kirkiro ba a'a Allah ne ya bashi damar kirkire kuma da ilimin da bature zai karanta maka da ilimin da za ku ya wurin bature tun tun tun tun yana nan cikin littattafan addinin musulunci turawa ne wanda suka zo suka raba mu da suka raba mu da ilimin zamani domin da ilimin zamani da ilimin addini tafiya suke tare ba su rabuwa duk ilimin da ka sani na kimiyya da fasaha yana cikin Qur'ani sai dai kai ne baka san shi ba yana cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai baka sani ba ce sa malamai da gabanin shekara 500 da ta wuce gabanin shekara 500 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk malaman musulunci sun san ilimin kimiyya da fasaha likitoci ne injiniyoyi ne malamai da ilimin tauraron na alamin nan duk sun sani duk sun rubuta shi kai da yawa daga cikin ilimin mukan bature da ake koyar da su yanzu wallahi da yawa daga cikinsu na malamin musulunci ne aka ɗauka aka fassara kuma da sunan malama ake kira sai dai bature shi ya tashi sai ya kira su da irin turancin shi sai ya canza sunan wallahi sa kana karatu kana karatu kana karatu radda ka je ga ilimin waɗannan malaman sai ka ga sunan wannan malamin shine ake kiran wannan tunanin na wannan ilimin na bature da shi amma an canza shi saboda haka babu wani sabon abu kuma babu wani abu da za ka sani ba ce Allah ne ya baka shi kawai me yasa musulmi da yawa suka tsane ilimin bature saboda babu tarbiyya a cikin shi karatun ne kawai ake na zamani ba tarbiyya ba koya ma biyayya ga iyayenka ba nuna ma bin Allah ba nuna ma bin manzo Allah ibada ma ba in ka ga dama kai ibada in ba yanzu ma da abubuwa suka gyaru da san ya za a cikin cikin makarantun boko kaga masallaci gure nan ga azuzuwa an yi masu kyau amma a gina musulmi ne kuma duka ɗari bisa ɗarin yaran duk musulmi ne amma ba a gina musu masallacin da za su yi sallah ba sai dai zuwa gewa wasu ‘yan duwatsu ga ɗakuna an yi masu kyawu an kashe kuɗi don me ba za a kashe ma ‘ya'yan musulmi ba kuɗin da za su zanki bauta ma Allah a wurin ba to amma alhamdulillah ka ga yanzu ana samun ana ta samun ci gaba abin da yasa iyayenmu da yawa suka ki karatun boko ke ka ce ba su kafirci ne kuma ya kaga haka nan ne domin ana raba ka da addini ne addini sai in ka dawo gida amma makaranta babu shi duk da ba ba gwadi aka yi ba amma zahirin shi ya nuna ba ruwansu da addini to alakar tare take dai inda ilimin boko yake to akwai addini nan wurin me yasa saboda ilimin Allah ne Allah ne ya sanar da masu wannan ilimin wa huwa juz'un yasirun jiddan kuma shi dan abu ne kadan mudbahillun abu ne wanda yake mai bacewa fi ulumil bari a cikin ilimin Allah subhanahu wataala wa ma'lumati da kuma ababan sanin Allah subhanahu wataala kama qala alamul khalqi bihi kamar yanda wanda ya kowa sanin Allah ya faɗa wa humur rusul wal mala'ika sune mala'iku da annabawa suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sarki ya tabbata gare ka ya Allah babu ilimi gare mu sai abin da ka sanar da mu lalle kai Allah subhanahu wataala kai ne mai yawan sani Allah mai yawan hikima kuma Allah ya ce ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku daga cikin ilimi komai ba sai dan kadan aka ba ku kadan ne Allah ya ba ku ɗan kaɗan bai kai cikin miliyar ba a baku ɗai ba bai kai haka nan ba bai kai cikin miliyar so miliyar ba a baku kashi ɗai ba cikin ilimin da ke ga Allah subhanahu wa ta'ala to da haka kenan mutum ya ji tsoron Allah mutum ya gode ma Allah duk wata baiwa da Allah ya bashi ya sani cewa Allah ne ya bashi ita ba ta ya bace ثم أخبر سألنا الله تعالى بعد labari. an azamatihi daga girman shi wa jalalihi da daukakar shi wa anna kursiyahu kuma Allah ya bada labari cewa kursiyin shi kursiyi malamai sun kai da kawo wurin fasarar shi tsakanin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan shi an yi ta kai da kawo an yi ta kai ruwa rana wurin ba shi ma'ana Allah dai ya bada labari cewa sai ya kursiyi samawati to wa anna kursiyahu cewa kursiyin shi wasi as-samawati wal arda ya yalwaci sammai da kasai mana ya ishi ka dauko sama bakwai da kasa guda bakwai duka aza cikin kursi kuma ya bace duk su bace ba a ganin sa a cikin kursi da girman shi ka san kursi ya kai inda ya kai in aka dauko sammai bakwai da kasai bakwai aka aza cikin kursi kamar ka dauko dala biyar ce ka aje cikin masallacin nan kaga ba kowa zai ganin ta ba sai wanda take kusan shi to haka kursi yake shi kuma kursi in ka dauko shi kasan yaya in kasan ya cikin al'arshi shi kuma shi ma zai koma kamar hakan shi ma zai koma kamar ka aje kadago cikin hirin masallacin nan shi ma ba a ganin shi to Allah ta'ala ba da labari cewa kursiyin shi ya fi sammai bakwai da kasai bakwai fa'i wa annahu qad hafizahuma kuma Allah ya bada labari cewa lalle Allah subhanahu wataala ya tsare sammai bakwai ya tsare kasai bakwai inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ta'ala shi yake rike da sammai bakwai da kasai bakwai dan kasu kubce ma'ana ba rike yake da su da a'a kawai Allah ta'ala ya rike su da ikon shi ya ce su tsaya babu ginshikan da ke rike da sammai bakwai haka ma kasai yana rike da su ba su gushewa kuma kuma Allah ya ce wala in zalata in kuma suka gushe in amsakahuma min ahadin min ba'di babu wanda ya sai rike son ba Allah ba ko akwai sama in ta rubutuwa ne za ta rike haka ina take wajajen da ba mutane in ta rubuto can wa za a rike ta cikin cikin dajijjikan da sun yi inda mutane suke rayuwa yawa can wa za a rike ta kaga rubutawa za ta yi ta hayi Allah ce ba mai iya rike ta ita ma ƙasa wannan in ta fara rizga ba kaga in ta fara girgiza ba barin wuraren ake ba duk wasu dabaru da aka yi duk wasu tanade-tanade da aka yi sai su lalace sai dai a bar wurin kawai babu wanda ya sai hana ta wannan rizgawa sai ta rizgawa sai ta rizgawa da ta abin da ta ga dama ta rizga da su sai ta rizga babu wanda ya sai hana ta to haka kenan Allah yana rike ne da ita da kudurar shi da iyawar shi wa man fihi ma kuma Allah subhanahu wataala shine yake tsare da duk wanda ke cikin su min al awalim na halittu a cikin duniyar na akwai halittu da yawa an ce duniya sammai bakwai da kasai bakwai duk duniya ce ba wai nan kasa ne duniya ba duka duniya ce muna ganewa ko to duniyar na a cikin ta akwai halittu da yawa mu halitta ɗaya ne aljannu ɗaya ne mala'iku ɗaya ne tsuntsaye ɗaya ne dabbobi ɗaya ne kwari ɗaya ne itace ruwa duwatsu ƙarafuna da kuma mi da halittu ne an ce Allah yana da halitta ɗai ɗai ɗai ɗai har dubu tamanin mu ko guda dubu ba mu sani ba ɗari ma ba mu sani ba ko ba haka ba ɗari guda ɗari to Allah yana da guda dubu tamanin kuma suna nan suna ta rayuwa da kai ba kake ta rayuwa su rayu su mutu wasu su rayu cikin su wasu su tashi haka ake ta baka san su ba kuma ba za ka taba sanin su ba wasu ma baka ganin su kana ta tattake su baka ganin su saboda kankancin su to dukkan su Allah ya tsare su Allah ya kiyaye su daga dukkan abin da zai cuta musu kamar yadda mu ma Allah ya tsare mu da Allah bai tsare mu ba da ba mu dadewa duk wanda ya zo duniya ba ya dadewa zai mutu amma Allah ke tsare da mu akwai masu neman rayuwar mu fa aljannu da kwari da dabbobi mugaye suna nan suna neman rayuwar mu amma Allah ya tsare Allah ba zai bar wani abu ya cuta maka ba ko ya salwantar da rayuwarka ba Allah ya tsare ka kuma Allah ya gama kama da mala'iku waɗanda suke tsaronka wa inna alaikum lahafizin akwai masu tsaron ku suna tsaron lafiyar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kana da mala'iku waɗanda suna kai da kawo idan wasu ka tafi wasu sai su dawo wurinka suna tsaranka suna kare ka daga sha'anin Allah subhanahu wataala da sha'anin da umarnin Allah suke tsaranka ko wani hadarin mota ko wani hadarin abun hawa ko wani daki rubto ma ko kai tuntube da sauransu sai dai yan kaddara ta zo shikenan sai su hakura da kaddara ta sai su ya baya suke to kaddara ya aikin ki to Allah ta'ala yana tsare da mu duk da wannan bil asbab Allah yana tsare da mu da sabubba ko ba haka ba sabubba shine duk kasa tana da sojoji da yan sanda da jandarmomi da wani ne ko suna tsaron kasa waɗannan suna da amfani sosai a rayuwar dan adam sai dai dan adam ne wani lokaci sai ya ki gode ma Allah dan yi wata banna ya ce ka ya ce ba su aiki ina suke ina yan sanda ina sojoji to kaya ai wannan ina suke shekara nawa ana zanna lafiya don kaddara ta zo ba yadda za a yi Allah yana tsaron mu da masu tsaro waɗanda Allah ya sa sabubba ne na tsaron mu da mala'iku da ƴan sanda da sojoji da waɗanda muka kawo su mana gadi gidajen mu duka Allah yana tsarewa mai gadi ma in yazo gidanka shekara da shekaru yana tsaro da an masa ta dai ina mai gadi yake kawai sai a kore shi na umarninka ya yi umarni shekara nawa yana tsaranka ba ba abin da ya faru ba gajiyayye ne ba kakka dora mashi in ka kawo wani ma haka za a yi shi ma yin shekarun shi ma haka za a yi in kaddara ta zo mala'ika ma kaddara ta zo ya rasa da za a bare mutum balle mutum wanda za a nuna mai bindiga ko adda ya zuba da gudu shi mala'ika ba a mai wannan ba a ganin shi amma kaddara in ta zo shi ma tsaranka yake sai ya ja daga nan sai a ce na wani mala'iku to su ma mutane haka nan ne iyaka dai kamar fada kamar fada kamar fada kamar ka nuna dai baka ji dadi ba a zahiri can kuma babu ni ka yarda da kaddarar Allah ba shikenan ba amma kaka kore shi ka ce baya da amfani wanne ba ma su da kuma tsare-tsare da ake na tsaro da Allah ta'ala ya tsare bayan shi allati ja'ala Allahu fil makhluqat wanda Allah ta'ala ya sanya su a cikin halittun shi wallahu ta'ala alam a kira sallah ba za a samu damar karanta na biyun baki da. Cewa Allah yana tsare da sammai bakwai da kasai bakwai da halittun da ke cikin su ma wala ya'uduhu bai nauyayen Allah bai gagaran Allah ayyuthiruhu hibbuhuma kiyaye su bai zama abin mai nauyi ga Allah subhanahu wataala ko abu mai wuya bi kamari azamati saboda cikar girman Allah waqtidarihi da kuma cikar ikon Allah wasati hikmatihi fi ahkamihi da kuma yalwan hikima Allah subhanahu wataala a cikin hukunce-hukuncen shi wa huwa aliyu Allah shine madaukaki bi zati shi da kanshi an jami'il makhluqatihi daga dukkanin halittun shi gaba da Allah ya daukaka wa huwa aliyu bi azamati sifatihi kuma Allah ta'ala shine madaukaki saboda ni saboda girman siffofin shi wa wala aliyul ladhi qahara al makhluqat kuma Allah shine madaukakin da ya kare dukkan halittu gaba daya wa zallat lahu wa danat lahu al mawjudat kuma halittu gaba daya sun duka ma Allah kullun lahu qanitu wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha duk wanda yake cikin sama duk wanda yake cikin ƙasa ya duka ya mika waya ya yarda ko yana so ko ba ya so haka Allah ya ce wa qadat lahu si'ab kuma dukkan abubuwa masu wuyan lamari suwa dukkan su sun duka ma Allah duwatsu da ruwa kasan suna da wuyan lamari wa zallat lahu riqab kuma dukkanin wuyoyi na halittun Allah gaba da sun kaskantar da kansu ga Allah saboda ni saboda Allah madaukaki ne al-azim Allah shine mai girma al-jami'u li sifati al-azama wanda Allah ya tattara sifofi na daukaka da girma wal kibriya wal majd da daukaka wal baha da kuma ne cika gaba shine al-baha alladhi tuhibbuhu al-qulub Allah shine wanda zakata suke son shi inda zukatan kwarai ne suna son Allah wa tu'azzimu al-arwah wanda rayuka suke ganin girman shi inda na kwarai ne wa yu'rafu wa ya'rifu al-arifuna kuma masana masu ilimi sun san anna azamata kulli shay'in lalle girman komi wa in jallat koda ta daukaka an sifati daga sifa fa inna mudmahilla lalle ita mai gushewa ce fi janibi azamati al-ali al-azim a bangaren girman Allah subhanahu wataala wanda yake madaukaki mai girma duk mai girma to ba haushe yace tura tana kaiwa ga bango wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman duk wani masani to akwai masani duk wani masani ya koya ma malam malamin shi ina wanda ya koya ma malamin shi malamin shi ina malamin shi malamin shi har sai an kai ga shi yasa ake cewa alqur'ani wane ne malamin shi manzon Allah waye koya ma manzon Allah malaika jibril waye koya ma jibril shi kenan an tsaya nan kenan fa innahu fa ayatun to ayat da ihtawat taqumshi ala hadhihi al-ma'ani allati hiya ajallu al-ma'ani akan waɗannan manoni waɗanda sune mafi girman manoni yahiqqu ya dace an takuna a'zama ayatil qur'an ta zamanto ita ce mafi girman ayoyin alqur'ani wa yahiqqu liman qara'a kuma ya dace ga dukkan wanda ya karanta ta mutadabbiran yana mai lura da ita mutafahhiman yana mai neman fahimta an yamtali qalbuhu min al-yaqini wal irfani wal iman sai zuciyar mutum ta cika da yaqini da sani da imani wa an yakuna mahfuzan bidhalika kuma ya dace mutum ya kasance an tsare shi saboda karatun da yake ma wannan aya min shururi shaytan daga sharrukan shaytan Allah ya kare mu daga gare su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين